نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين ترى قوة شادية وتن ذا القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan shida a Gregorian kalanda 2023 wannan shine kaset na 45 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bainar zaujai na fadilatu sheikh alƙare muhammadin muhabbar siddiqul minshawi allahu yarhamuhu a in ba a manta ba mun kammala mun kammala da babi da ke magana akan iktasibi rida zaujiki ko ki nemi yardar mijinki shafi na 66 a iktasibi rida zaujiki ki nemi yardar mijinki mun gama da shi yau za mu tashi kaifa ta tahaddathina ilaihi kaifa ta tahaddathina ilaihi yaya zaki hira da taɗi da mijinki kin san wasu ba su iya hira ba wasu kuma sai su dinga sa yarinta da wauta a cikin hirar in yi magana ta ce wallahi ƙarya kake yi wallahi ƙarya ne kaga wannan yarinya ce cikin ga dole sai ki sanya za ki dinga hira da mijinki ki sani wani babban mutum ne ai komai yarantar ki dai ba za ki zo kuna magana da babanku ki ce wallahi baba ƙarya kake yi ba ko to shi ma matsayinsa kamar matsayin uba ne ko ma a ce ya fi uba a wannan fagen kwarai da gaske so don haka dole ne mace ta sanya za ta dinga taɗi da mijinta wajen zaɓar kalmomi a masu fa'ida da masu mutunci wanda za ta dinga gaya mishi malam ya ce ta haddufi ila zaujuki bi adabin wariƙatin wa ulfatin ki yi hira da mijinki bi adabin da ladabi ladabi ranka ya daɗe ranka ya daɗe Allahu akbar masha Allah Allahu akbar Allah sarki ka Allah ya saka da alheri duk abin da ya faɗa ya zama kina da wata kalma da zaki biyo baya da ita wanda za ta nuna mutuntawa da girmamawa amma wata mijinta yana mata magana shi yana kudu ita ta kalla arewa tana cin cingam cakwal cakwal cakwal cakwal hakan nan wai tsabar bata ma damu da shi ba wai ta nuna masa hifa ba kowa bane ko ba haka bane to wannan ba daidai bane malam ya ce ki yi hira da mijinki bi adabi da ladabi kar ya zama shi yana sama ke ma kina sama mata wanda take da ladabi in mijinta yana kan kujera to ita za ta sauka kasa ne ko da ya nemi ta zo kan kujerar ta za ta ce a ai kujera na manya ne ai na manya ne ai sai dai kuma in soyayya ta tashi to nan kuma an fi so ki manne da shi kuma nan kuma daban amma in hira ya kira ki ko wata tattaunawa sai ki zo cikin ladabi sai ki nemi guri sai ki zauna wannan wata tattaunawa ne za a yi ta musamman amma babin soyayya in ya zo nan kuma ana so gurin zaman ku ɗaya ku ci abinci tare komai naku wanka ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana yi da matan shi don haka ko wanka sai a yi tare wato matsalar da take faruwa shine sakewar da musulunci ya bayar a yi tsakanin mata da mazajensu wasu he suka ɗauka wani nau'i ne kuma na kare na namiji idan ya ma haka mace ne za ka zauna ka ci abinci tare da ita kai shekarar ka talatin da takwas ita shekarar ta ashirin ba ɗaya kaga idan kanwa ce ita kusan kanwarka ne ta hudu ko ta biyar haka ne ko ba haka ba kwamanda to wannan maimakon ya bata cewa fa matsayin soyayya daban matsayinka kuma na girman kai mijinta ne daban to amma sai wannan kuma ya bata dama sai ta raina ka to wannan yana daga cikin abin da yake faruwa shi damar da musulunci ya bayar cewa namiji ya hira da matar shi namiji ya ci abinci da matar shi namiji ya zauna kujera ɗaya da matar shi namiji ya shiga ban ɗaki su yi wanka tare da matar shi namiji ya yi shawara da matar shi namiji ya tafa da matarsa namiji ya riko hannun matarsa su tafi anguwa ko su yi kaza wannan fa ba lasisi ba ne na kuma idan wani abu ya taso na yana so ga a yi kaza a yi kaza kuma ki raina yake ɗauka wannan sa'anki ne ko ki ko karki duk ɗaya ne ba haka abin yake ba wannan babinsa daban na soyayya amma babi na mutunta shi a matsayin miji shi kuma yana nan yana aiki in abin mutunta shi ya taso dole ki mutunta shi in abin girmama shi ya taso dole ki girmama shi to amma abin da wasu ba sa bambancewa kenan sai su ɗauka lokacin da yake bada umarni kamar lokacin da ya zo yake zaune da ita kan kujera ne ya sakalo wuyanta zuwa kafaɗin shi sai ta ɗauka daidai duk ɗaya ne ba ɗaya ba ne wancan soyayya ce an ba da dama a yi haka wannan kuma umarni yake baki a wancan sakewa za ki a yi soyayya a nan kuma za ki ce to ranka ya daɗe an gama kaza za a yi eto insha Allah yanzu nan kuwa ranka ya daɗe ba ka san kaza to in Allah da daga yau ba za a sake ba in Allah ya yarda ba za ka ƙara ganin kaza ba ka yi haƙuri don Allah ka yafe mu wannan babinsa daban wancan babinsa daban to abin da da yawa ba ku gane ba kenan to shi yasa za ka ga wallahi tallahi kwamanda wasu ba sa sake wa matansu idan ka tambaye su me dalili sai ce malam na fara sake mata he na ga zaka raina na rantse da Allah na yi taɗi da maza ba zan iya faɗin adadin su ba wanda suka yi min complain din cewa sakewa matan su da suke su yi soyayya yana jawo musu raini tsakanin su to ku ji da kyau ku kalle ni da kyau baki nake ba fari nake ba yau dan gaya mu wallahi ku sani maza wasu da yawa suna complain akan ku cewa sake muku da suke yi yana sa kuna raina su to muhallin soyayya daban da hira da taɗi da cin abinci da wanka guri ɗaya muhallin kuma in ya zo ya ce ga doka a gidan shi ki bi shi ma kuma daban ba a haɗa su don aka ce za a haɗa su to ba wanda zai yi aiki daga ciki jama'a an fahimci maganar da kyau ko da haka yake cewa abin nan bi adabin da ladabi wa riƙatin da ainihin wato lausasawa wa ulfatin da kuma ainihin wato haɗin kai da tausayin juna haka ake bukata ki yi hira da taɗi da mijinki malam ya ci gaba da cewa ij'ali hadithaki dafi'an bil ihtira wato ki sanya hirarki da mijinki yana tafiya tare da girmamawa al ihtiram wato mutunta wanda kike magana da shi ki sanya hira da mijinki da taɗi da mijinki yana tafiya tare da me da girmamawa da ainihin wato mutuntawa wata kadir da kaddarawa kina kaddara mijinki a matsayin cewa wannan mutumin yana da haƙƙi na mutunta shi hatta cikin taɗi ko hira ba kya ga sarki ko sakewa yayi wasa da fadawa sai kaga suna ɗan janyewa suna ran kai daɗe ran kai daɗe shi yana ƙoƙarin a tafa a yi hira a yi wasa su kuma suna ɗan ja ran kai daɗe ran kai daɗe ran kai daɗe ha ku zo ka zai kaza kaza ran kai daɗe muna godiya Allah ya ba ƙara wa sarki lafiya ina ma'anar haka shi yana so su zo a narke a zama ɗaya shi su kuma suna nuna masa girman su bai kai su yi mar haka ba ina fata kuna fahimtar magana saboda suna so su nuna mar cewa matsayinsa fa ba irin matsayinsu bane to haka ake so ki ɗauki mijinki ke ba zai zama daidai da na sarki da fadawa ba in ya nemi ai soyayya ai soyayya in ya nemi a ci abinci tare zo ku ci abinci tare in ya nemi ku zo ku yi wanka tare zo ku yi wanka in ya nemi ku jefe jefe da fulan kan kujera ki jefe ki jefe ki duk wannan soyayya ce ba wanda ya hana amma kuma idan ya zo da doka to ki ajiye wancan wasa da dariya da soyayya yanzu wannan kuma wani tsari ne na a zauna a tsara yadda gida zai gudana shi kuma babansa daban ina jin dai ko ke ce daskin dari'i karewar rashin fahimta dai na tabbata kin fahimci ina wannan magana ta dosa an gane maganar da ke ku to wannan shine saboda haka ya ce to abin nan wata kadir da kaddarawa da mutuntawa ki kaddara mijinki wa iyaki wa tashwihi bil aidi ina jan kunnen ki dangane da nuna mijinki da yatsa ko kuma kai hannu a mijinki za a ga mace ne malam tana magana da mijinta tana cewa kai kai wallahi ka fita ido na wallahi wai mijinta ne wai ya fita a idan a idanta haba ke kuwa ai hi da ya kamata ya shiga idanki ma ya narke gaba daya ya za ki ce kuma ya fita a idanki Allah ya taimake mu don haka ina yace ina jan ki ta hanyar ina jan hankalinki dangane da ainihin wato shuna shi ko nuna shi ko kuma abin ɗinsa da hannu wa talaffuz bil ibarati al jariha al kharija ina kuma jan hankalinki da yin furuci al lafaz at talaffuz furuci da maganganu al jariha wanda suke raunana zuciya domin kalma al jariha daga al jurhu ne wani mawaƙi yana cewa wa jurhul lisani ka jurhul yadi wato raunin da ɗan adam zai iya maka da harshensa kamar raunin da zai maka da hannunsa ne a wani lokaci ma gara mutum ya raunana ka da hannun shi akan ya raunana ka da harshen shi ban gane ko kun fahimta ba gara mutum ko ya dake ka ko ya mare ka da ya gaya ma wata magana da za ka mutu da ita a cikin zuciyarka saboda takaici da bakin cikin furtata a nan na gaya muku cewa akwai matar da ta kashe mijinta har lahira da mummunan furuci kullum idan abu ya faru ya faru tsakaninsu sai ta faɗa mar wata mummunar kalma wanda ba ya san kalmar nan sai ta kuka yana cewa wance ki daina faɗa min maganar don Allah duk abin da zai faru tsakanina da ke ba na so kina kina kina min kalma iri kaza kullum kullum kullum to ranar da ya ta faɗi ta ƙarshe abu ya faru tsakaninsu ta zauna ta dinga zubar surutu da maganganu kun san wasa wata ko wani kowanne cikin maza da mata ana samun wannan idan abu ya faru in ya fara diri a masa burki a bashi hakuri a yi a yi yayi shiru ma da bakinsa wallahi ba zai yi ba har sai ya furta wata mummunar kalmar da hi da kansa zai dawo yana da damar faɗinta ya faɗa ya nanata ya faɗa ya nanata in an jima in ya shigo gida ya yi diri in ya fita ya sake dawowa ya yi diri har daga ƙarshe ya yi abin da ita matar za ta ji cewa fa yanzu kan tofa ya wuce gona da iri ya gama faɗa kuma yanzu cin mutuncinta kuma ya shiga yi ana samun irin wannan ko babu akwai to haka cikin mata ana samun masu irin wannan ta yi surutu ta faɗa ta nanata ta yi ta yi ta yi a yi a yi ta haƙura ina har sai ta furta kalmar da za ta cutar da mijin duk wannan kowane bangare ana samun haka so har ta kai matakin da ranar da wani abu ya faru tsakanin su kawai sai ta furta tana ta diri an yi kaza ba kai ne kai kaza ba ba kaza kaza kaza ba Allah wadaran iri kaza kaza kawai ta faɗa ya ce habawanci ni kan ba na ce miki ki daina faɗin wannan maganar idan wani abu ya faru tsakanin mu da ke ba an faɗa din an faɗa kai abin da duk zaka yi wallahi kawai sai wani abu kamar shakuwa hakan nan hakan nan kawai sai kife ta baya wallahi abin kamar wasa kamar wasa aka yi rangaranga da shi zuwa asibiti wallahi kafin isa ya mutu na mutu ta kashe shi don haka wa jurhul lisani ka jurhul yadi wani lokaci raunin da mutum zai ma da harshensa mummunar magana wallahi ya fi raunin da zai ma da hannu ciwo da zafi saboda haka namiji ya iya bakinsa akan iyalansa mace ta iya bakinta akan mijinta faɗa ba laifi bane in an yi ba daidai ba ka ja hankalin mace ka nuna mata kuskurenta amma ya zamanto kuma ana amfani da lafuzza na cin zarafi to abin gaskiyar magana bai yi ba haka ke ma in an miki ba daidai ba la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son a bayyana mummunar magana in ba ga wanda aka zalunta ba babu laifi ki furuci cewa ba a kyauta miki ba ki nuna ba a yi miki adalci ba ki nuna wannan abun ba haka ya kamata ba to amma daga kin yi ɗaya biyu kuma kin yi lafuzza masu kyau to ki ja bakin ki ki shiru domin inna shaytana yanzagu bainahum Allah madaukakin sarki ya ce shaydan yana me eh yana ƙara rura wutar fitina tsakanin mutane na fata an fahimta don haka yake cewa wa talaffuzu bil ibaratil jariha al kharija wato waɗanda suka fita daga ladabi suka fita daga ƙa'ida ya zamanto mace tana yin su qalat imra'atu sa'id ibn al musayyib matar sa'idu dan musayyib akhirul mutaqaddimin wa imamu tabi'in kenan ƙarshen magabata kuma shugaban tabi'ai gaba daya tace ma kunna natakallamu azwajina illa kama tukallimuna am- umara'akum ba mu kasance muna magana da mazajen ku ba da mazajen mu ba face irin yadda ku kuke magana da sarakunan ku ba mu kasance muna magana da mazajen ku ba face da siga da yanayin yadda ku kuke magana da sarakunan shugabannin ku aiko na tabbata kowa ya san idan an je gaban sarki ya ake yi yana nan dungun falo can ke kuma zaki tsaya tun daga can zaki gurfana haka ne ko ba haka ba tun daga can zaki gurfana tun daga dungun ɗakin falon zaka gurfana wallahi wanda rarrafe yake isuwa gurin sarkin da rarrafe ya ce to irin ladabin da muke ta ce irin ladabin da muke wa mazajenmu in ji matar sa'idu dan musayyib ta ce wallahi yadda ku kuke wa shugabanninku to mu kuma haka muke wa mazajenmu shikenan kawai misalin ya fito ba bukatar sai an yi wani sharhi kai dai ka sanya ake wa shugaba ka sanya ake wa sarki ka san an je fadar gwamna ya ake masa ka san an je ofishin minista ya ake yi ladubba dai har da na sayarwa a wannan guraren haka ne ko ba haka ba yanayin furucinka dole kai taka tsantsan da maganganunka kar ka faɗa wa sarki wata mummunar magana yanzu nan fadawa su tambaye ka dalili in kuma ka aka ce fadawa ku tambaye shi kai ka san me zai biyo baya ko ba haka ba ne yauwa to kai a ƙasa an sun koyar da kai baka ma so ku haɗa ido da shi za ki iya wa sarki haka amma ba za ki yi wa mijinki ba to na rantse da Allah mijinki ya fi sarki ya fi baban sarki ma mijinki ba ya fi duk waɗannan mutanen to shi ne take cewa makunna نتكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم bamu kasance muna yi wa mazajenmu magana ba face kamar yadda kuke yi wa shugabanninku magana aslahaka Allah kullum muna cewa Allah ya Allah ya ranka ya dade shine aslahaka Allah kamar ka ce Allah ya shirye ka Allah ya kara ma girma Allah ya kara ma daraja irin ya dai wannan ladabi da ake wa shugabanni afaka Allah Allah ya kare ka daga dukkanin wani abin da zai cutar da kai shine akaramakalla akaramakalla akwai wani aboki na yana faɗa mu ya ce ɗaya daga cikin matan shi yana da mata guda biyu ya ce ɗaya daga cikin matan shi in ta kira shi a waya abin da take fara cewa bayan ta yi sallama ta ce ranka ya daɗe ya ce wannan kalmar tana bala'in yi masa daɗi ranka ya daɗe wallahi jallahi ya ce kawai sai ji kansa ya kumbura Allah ya ji kansa ya kumbure ya ji kawai shi fa wani kamar sarki sarki ne fa yanzu shi ne ranka ya daɗe ce duk duniya ba wanda yake ce ma ranka ya daɗe ya mata ya ce yana jin daɗin abu wallahi yana ban labari na ce Allah ya ce wallahi ya ce alhamdulillah na ce gaskiya ka more to ka gani so abin yana da daɗi ka ji ashe matar imra'atu ibn al-musayyib ta ce haka haka abin yake wa qala asma'u bin kharijata a asma'u dan kharija to ku ji kun ji asma'u kuma aka ce dan kharija ko to dama akwai sunayen da an yi tarayya tsakanin maza da kuma wa da kuma mata an gane magana da kyau ko yawa yanzu irin maimun ba akwai maimuna ba to akwai maimun kuma namiji an maimun bin al-haris an maimun har a cikin hadisi zaka ji sunayensu so ana samun sunayen da aka yi musharaka tsakanin maza da mata an gane magana da kyau ko asma'u bin al-kharija yansahu ibnatahu yana yi wa yassa nasiha inda zawajiha lokacin da aka aurar da ita sai ya ce la yasma'u minki illa hasanan kar ki yadda mijinki ya ji wani furuci ko ya ji wata magana in ba mai mai ba magana mai kyau ba magana mai daɗi ladabi furuci hira taɗi ki zamanto mai iya bakinki mijinki ya kira ki kuna tattaunawa ki dinga tauna kalmominki kafin ki furza masa su ki dinga lugwigwita su a harshenki kina fassara ma'anarsu kafin ta fito daga bakinki don ba hauhe ce magana zara bunu ce in ta fito ba ta koma to matsalar shine ba ku san bunu ba waye zai gaya min bunu a nan a cikin ku ai Allah ko ta can ta can ina ga sai an yi da gaske a samu wanda ya san bunu akwai dattawa a gurin waye san bunu a cikin ku ba ku san bunu ba ta nan fa waye sani ba ku sani ba ku fa eh oh ta ma ba sani ba balantana ku ma'ana iyaye ma ba sani ba balantana yaya gaskiya ne malam usman ka san bunu eh eh yana nan kamar gamba eh eh akan iyaka gona yake tabbas haka ne akan iyakar gona yake amma dai dan- yana da bambanci da gamba shi ba gamba ba shi ba kansuwa ba yawwa ita ciyawar bunu daban take yawwa eh wata do ka dai gane dai malam Usman eh ka fahimta wato ita bunu wata ciyawa ce a jeji na fata an fahimta ciyawa ce a jeji mai tsayi haka sirara hakan nan suna da tsayi to sai a je a yanke su a yanke su sai a tara su a ɗaure su sai su bushe a ɗaure an gane wani lokaci kuma sai sun bushe sannan sai a tara su sai a ɗaure to ana iya zuwa idan aka ɗau tana da tsayi idan akalla tsayin bunu zai kai daga bakin bencin nan zuwa can ko zuwa jikin kyamarar nan ko wani a makamancin haka ciyawa ce mai tsayi haka to in aka ɗaure ta to za ka iya zuwa ka zara haka za ta fito ba matsala amma baka isa kuma ka tura ta ta koma ba kana turawa duk zai kakkarye ya rugurguje gaba daya don wani abin mamaki shine ba ta da karfin sanda kuma itacenta ba shi da karfi sosai da haka in ka zaro to ya taho kenan banda maganan mayarwa in ko zaka mayar dai a sunce shi shi kuma naɗa shi ake yi kamar saƙa shi ma wanda yadda ake ɗorawa akan abin nan, a shimfiɗa shi akan kan ɗaki an gane magana da kyau ko kamar zana shi ma yake amma bai kai zana kauri ba bai kai shi kuma abin nan tsayi ba har alkalami ana yi gamba ita da ita ake alkalami sannan ganyenta kuma a yi abin nan da shi so shine bahaushe sai yake cewa magana zarar bunu ce an gane bunun ciyawa ce wanda ake yanka a ɗaure shi ana rufin ɗaki da shi yana da tsayi amma ba shi da kauri ba shi da ƙarfi so in yana ɗaure yana bushe in ka sa hannu ka kama daga ƙasansa ka jawo to ba zai mai ba koma ba in kaka ce zai koma to sai dai ka kakkarya shi to shine in aka yi magana marar daɗi sai mahaushe ya ce ai magana zarar bunu ce in ta riga ta fita ba ta komawa ma'ana yadda in ka zaro bunun nan ba zai yiwu ka mai da shi ba to haka in ka furta magana marar daɗi zai yiwu ka dawo da ita ya zama bata fita ba ba zai yiwu ba don haka duk abin da zaki furta mijinki ki tabbatar da cewa kin san me kike furta saboda in kika riga kika furta har ya ji to ba ba damar goge ta ba damar ki mai da ita kamar bata faru ba ba zai yiwu ba da haka tun kafin ta fita ya zamto kin nukuiguita ta kin nada ta kin san menene ke nufi da ita to shine wa qala wa qalat ummun tansahu ibnataha qabla zifafiha wata mata tana yi wa mijinta na- abin nan ab- ab- mata tana yi wa yatta nasiha kafin a kai ta gidan mijinta haka matan magabata suke yi wallahi idan aka zo za a yi yanzu kun ga wani tsabar shegantaka wai yarinya ce za a aurenta amma wai uwarta ba ita za ta yi mata nasiha ba ku ji dan Allah wata wata wata wata rashin kunya da rashin lissafi shekarar ta 22 ko 19 ko 21 da wata bakwai suna tare da uwar lokaci mafi tsada da za a kai ta gidan miji ta yi amfani da tarbiyyar uwar wai a lokacin ko ba uwar ta za ta yi mata nasiha ba kai ka ji wani irin tunani wannan shine lokaci mafi tsada da uwa za ta yi wa yarta nasiha ta ɗauki nasiha ta yi aiki da ita to sai aka ce wai ba za a yi ba wata al'ada wanda ba ta da asali a cikin addinin musulunci da haka sai a ce wai gwaggwawanta ne za su je da ita da inna wance da ita da ya gwalgwal wance da inna ta kan tudu wance da ta gangare wance su haɗu su je wai su yi mata nasiha to wanda babu mamaki a cikin waɗannan matan da ke kike cewa su je su yi musu nasiha kina tunanin yan uwanki ne wallahi akwai wata ba ta son ki ba ta son yar ana samun haka ko ba a samu ba ta kaunar ki ba ta kaunar yar ba ma ta kaunar auren ba ta so ma a zauna lafiya ita in kika yi kuskure za ki iya ɗaukar wanda ba ta kaunar ki ki ce ta je ta wa yarki nasiha sai ta je ta yi mata nasihar mugunta to ki dai tsaya ki tsaya da gaske musamman ma a ce za ta je kan kishiya sai to in sani matan yanzu shirya musu ake yi Mm, yaran gaya miki mu iyayenki ne mun san da mun san yanzu ka ji munafuka wai ta san da ta san yanzu mu muka ga abin da muka gani da haka ki tsaya tsayin daka kin ji ko baki ji ba na ji to to in kin fahimta to in baki fahimta ban kare miki bayani har sai ta fahimtar da ita fa cewa da take ta tsaya da gaske matan yanzu ba ya an je musu da shiri abin da take nufi shine ta dinga zuwa gidajen bokaye da matsubbata tana nemo maganin da za ta mallake mutum kin ga wannan mummunan nasiha ce ko kuma karke da tarena ki mace ba tafi mace ba wanda ya iya allon shi ya wanki ta dinga miki habaici da zaurancan karin magana ma'ana in kin je karki bari karki hakuri ko da kin ga dan matsala maimakon ki ja bakin ki ke shiru ki yi hakuri har komai ya wuce sai ka ce ki dinga mai da martani duk abin da aka yi miki kada ki yadda daga tare na ki ta gane lagon ki shikenan ta gama da ki haka duk abin da ta yi miki ki mayar mata kin ga ta haddasa fitina da haka za a kawo mutum mata lami lafiya wallahi bai sani ba ashe an dana mata tayin bom a jikin tafi bai sani ba yes an dana mata tayin bom da haka kwanaki kaɗan sai bama baman su fara tashi daram wancan rigima ta tashi daram wancan ya tashi so ba daidai ba ne dole ne mu san ga magabata irin yadda su suke yi kin ji uwarta ne ta zaure da ita tana mata nasiha tana gaya mata ga yadda za a yi don haka ita mahaifiyarki ita mahaifiyarki babu yadda za a yi wallahi tallahi ta cutar da ki zai yi wahala kamar bahaushe yana cewa wai kaza ba don ba ta son ‘ya'yanta take taka su ba a a garin nema musu abinci ne haka ne ko ba haka ba wannan duk sai kun yi rayuwar ƙauye ne za ku gane irin wannan hausar in ba haka ba wallahi duk abin da zan tafi kawo muku ba za ku gane ba idan kai rayuwar ƙauye in ka fito juji kun san da tsabar ƙauye ƙauye ƙauyen ƙayau garin su ta sallah dosbin a tsakar gida ma yake gaba ɗaya dosbin shine juji da hausa duk wata shara in an ɗebo kwamanda za a zo a jibga ta a gurin duk wani abu na sharar tsakar gida da ɗaki da waye in an ɗebo za a zo jibga a gurin tiken dabobi idan suka yi kashi yayi yawa ya dankare a gurin a sa magirbi da waye a ɗebo shi a ɗebo shi a zo a jibga shi malam usman a jibga shi a gurin duk wata tarka nan ake zuwa a jibga abinda kawai ba a sawa a gurin bayan gari kadai shine ba a sawa amma wallahi duk wata kazanta nan ake zuwa a tara wannan shi ake kira mai juji an gane maganar da kyau ko to bahaushe yana da wannan karin magana yana cewa me babba juji ne ma'ana duk abin da aka ɗebo shi ake laftawa yadda juji duk karkar da aka ɗebo shi ake laftawa to haka babba duk wata hayaniyar gida wane sun yi faɗa da wane gurinsa za a zo babu abinci gurinsa za a zo wancan kuɗin makarantanta gurinsa za a zo wane yana ya rena wane ba sa zaman lafiya a daidaita su gurinsa za a zo ya zama juji ko bai zama juji ba to da haka ake gane karin maganar hausawa za ku biya kuɗin hausar nan ina fassara muku littafi ina fassara muku hausa na yi ɗaya fi sabilillahi amma ɗaya za a dinga biya na an gane maganar da ku to wannan shine saboda haka kafin ta ainihin wato abunan ɗinta tana faɗa mata tana mata nasiha kabla zifafiha tana mata nasiha tana mata abin nan tana cewa ya bunayya ya ke yata yar yata ta'addubi fil hadisi ma'a zaujiki ki zama mai ladabi da sanin ya kamata wajen taɗi da hira da mijinki in ji ta tana yi wa yatta nasiha wa kuni lahu amatun ya kullaki abdan ki zamanto masa tamkar baiwa eh zai zama miki tamkar menene bawa shi ma ina ma'anar wannan shine lokacin da kika yarda kina yi wa mijinki ladabi da ɗa'a da biyayya wato shi namiji fa abin da yake so dangane da matar shi so yake ki yarda cewa ya mallake ki kalmar da zan yi amfani da ita amma zan miki fassara yanzu nan zaki gane me nake nufi da ki yarda cewa ya mallake ki don Allah idan ka mallaki abu ba sai yadda kai da shi ba yanzu idan aka ce wannan mota ta ce ba sai yadda na ga dama da ita ba in na ga dama in kyautar da ita in na ga dama in sayar in na ga dama in hau in na ga dama in sanja in na ga haka ne ko ba haka ba na ka ce wannan fili na ne na mallake shi mallaka na ne na ga dama in gina gida na ga dama in gina masallaci haka ne ko ba haka ba in na ga dama in kyautarwa ne in na ga dama in sayar da shi in duk abin da na ga dama zan iya yi da shi saboda na me na mallake shi to haka namiji yake so ya ji kin yarda ya mallake ki me ne ma'anar haka shine duk abin da yake bukata da ke matukar bai saba wa Allah ba idan ya ce miki za a yi ki ce an gama idan namiji ya gane kin yarda shi ke mallaka shi ne yadda duk ya ga dama zai juya ki to na rantse da Allah ba za ki ankara ba ba zai ankara ba zai dawo miki kamar haka ke ma in dai dan mutunci kika aura ba dan banza ba domin wasu yan banzan in sun samu wannan damar kuma sai su ci uban matar kuma kaga matsala ta faru su wahalar da ita su cutar da ita su abin da suka ga dama me dalili saboda sun yi sa'a irin mata ne wanda suka yarda su mallakar mazajen su ne to amma in dan kirki kika aura wanda ya san me yake yi na rantse miki da Allah ba za ki ankara ba ke ma za ki mallake shi irin haka duk abin da ya taso sai ce ku neman mun wanci ku ko hudu ne a gidan matan shi amma duk abin da ya taso ke zai magana ke zai nemo har ka ji wasu mata suna cewa ai mijinmu baya mana adalci ka tambaya me dalili sai duk abin da ya taso malam wance yake kira idan zai ba da aika a gida zai ce a kawo wance idan yana da buƙatar wani abu gida zai bugowa ya ce wanta ta yi masa ana samun haka ko ba a samu ana samu me ke faruwa shine biyayya da take mar sai ta samu wannan matsayin a gurin shi tana da haƙuri tana da ladabi tana girmama iyayensa tana girmama yan uwansa tana masa abinci mai daɗi tana sauraron sa in yana magana in ya sa mata doka tana yarda wannan ya sa ko menene ya taso mar wallahi tallahi ita zai nema na sha kes irin wannan mana usman na sha kes irin wannan sai a zo ana magana wallahi sai ka ga kan cewa idan ka zo kana bincika sai ka samu mijin yana haka ne ba dan tsabar zalunci ba ba don ya fifita wanta akan wanta ba a'a ya samu inda yake jin daɗi ne shi yasa sai ya fake ta gurin amma ke kenan kullum fada ke kenan kullum tsiwa ke kenan in ya saka ki abu ba za ki ba in ya saka ki kaza ki bata akwai matar fada ita ba wai ladabi ne ba ta da ita ba kawai ba ta da kan gado ne in mijin ya saka ta kwamanda za ta yi amma matsala kuma sai ta kuskure ba za ta nutsu ta yi abin da kyau ba sai dai na saka ta abubuwansa wannan kes din a gaba na aka yi shi sai dai na saka ta kawai in ya tayi sai ya sa wance sai ya zama tana ta complain yanzu mijinta ya watsar da ita waye waye karshe dai kes ya zo gaba na da na bincike abin sai ya bayyana min wallahi malam ba wai zalunci ne ko tsabar fifiko nake so in nuna ba ya ce kaga wannan baiwar Allah eh yace wallahi ban taba saka ta aikin ta ba za ta yi min ba ya ce babu ba ni da matsala da ita watan in sa ta taimun ko in hana ta ta hannu amma matsala ta da ita shine ba ta tsayawa ta nutsu taimun abu yadda nake bukata idan abinci na ce miya iri kaza in ta gabza masa yaji yace sai na rasa yadda zan yi wallahi tallahi kuma ta san baya so kuma in ka zo ka tsaye ta ce wallahi kuskure ne malam dan Allah ayi hakuri eh za ta bada hakuri ko mu goban ka karasa ta yi ta kara lafta ba kaga matsala kaga wannan rashin kan gado ne ba wai ba ta da ladabi ba ne ba wai ba ta da biyayya ba ne ba ba ta cewa eh, eh, yi na yi bari na bari ba no kawai lad- abin nan kan gado ne ba ta da shi kin san mace mara kan gado fa kin ga wannan caji wannan wala ba ta iya saka shi ya zauna tana zuwa wallahi wance ana kaza da kaza da kaza hete haka kawai hete juya ta yi nan da gudu bai shiga ba bai zauna ba bai fara ɗauka shi kuma ya ɗauka an sa bar caji sai ya zo sai ya ga bakin cajin a bakin wayar bai ma shiga ba ba kan gado ba ta da kan gado wannan shi ne kawai wallahi wasu matsalar su kenan rakin kan gado ne ba wai ba su da ladabi bane ba su da ba wai ba su da da'a bane to kin ga irin waɗannan abubuwan yana da kyau mace ta tsaya ta karance su ta lura da su saboda ta zauna lafiya da ainihin wato mai gidanta to shine yake cewa wa kuni lahu amatun tace cewa ke zamto masa tamkar baiwa ya kullaki abdan shi kuma zai zama miki tamkar menene bawa sai ce wa idza lam yakun kalamuki khairan idan magana ki ta zama ba alheri ba a wa idza lam yakun kalamuki khairan min sukutiki idan magana ki ta zama shirinki ya fi maganar ki alheri fasumtu aula biki mala ya ce to shiru yawwa yawwa e uwa ce take faɗa ta ce mata shirinki ya fi miki maganaki to amma yanzu ina ko mai ta ji he ta ba da martani idan ya zo yana faɗa ko yana nasiha ko yana cewa ga yadda za a abu duk kalmar da ya faɗa tana da amsa duk kalmar da ya faɗa tana da amsarta ko da kwa ba ta da gaskiya to wannan yana daga cikin matsala da take faruwa don haka wannan mata ta gaya miki wa illa- wa idza lam yakun kalamuki khairan min sukutiki idan har maganar ki bata kai shirinki alheri ba ma'ana shirinki ya fi maganar ki alheri fasumtu aula biki ki sani shirinki ya fi cancanta da ke sama da yin maganarki don haka ki yi shiru shi ya fi akan ki magana kuma wannan haka yake haka manzan Allah ma ya faɗa cewa idan ba za ka faɗa alheri ba ka yi menene ka yi shiru hadisin annabi ne ta narke mata shi magana ta kusa da ƙarshe a wannan karatu mu na yau yace fi yaumin ah, fi yaumin sa'idin idtama'a afradul usrati wa auladuhum fi yaumin sa'idin a wata rana mai daɗi wata rana ta nutsuwa da kwanciyar hankali shine yaumin sa'id rana wacce take mai daɗin ijtama afradul usra wasu dangin wani family sun haɗu wa auladuhum da 'ya'yansu faƙala al akbar sai babban ɗan familin sai ya ce ma ra'aitu rajulan yuhibbu imra'atahu ka hubbi abi li ummi yace ban taɓa ganin namiji yana son matar shi kamar yadda na fahimci ubana yana son uwata ba babban ɗan ya faɗa don Allah ki duba ki ga magabata yadda suke da kokari amma yanzu sai ki samu a gida ya'ya sun girma har sun gane cewa ubansu baya kyautata wa uwarsu haka ne komanda ko ba haka ba sun girma sun yi wayo sun yi hankali sun samu kwakwalwarsu ta saitu har sun gano cewa ubansu yana zaluntar uwarsu saboda me saboda ba mata adalci tun kafin a haife su yake zaluntar ta tun kafin a haife su yake cin zarafinta da mutuncinta har aka haife su har suka girma har suka yi wayo har suka gano rashin mutuncin da yake mata kaga ɗa ya zo yana kuka malam ya kawo ƙarar ubanshi saboda abin da ubanshi yake uwar shi wannan lalacewa har yaushe wannan lalata har yaushe wannan lalata har yaushe ɗanka da ka haifa kai ka saya mar famfas ake saka masa yana zuwa gurin ka ba wando kana dukansa kana korarsa cewa aje a samar wando kai ka saka shi primary kai ka saka shi secondary school kai ka biya mar kuɗin makaranta kai ka bar duk wata hidima har ya taso kuma ya gane kai mugu ne baka yi abin kunya ba baka yi abin kunya ba kwarai da gaske gurin karatunmu nan akwai waɗanda suka kawo takarda suna cewa don Allah a yi wa mahaifiyarsu addu'a ubansu yana zaluntar ta 'ya'yan suka kawo takarda a taya uwarsu addu'a babansu yana zaluntar uwarsu ila mata har zuwa yaushe yana da kyau in an girma a san ya girma an girma kamar yadda mawaƙi ya faɗa in an girma a san an girma dan Allah a dinga tunani waka ce yayi ga ta dai magana ce yar gajeruwa amma tana da fa'ida a cikinta da yawa in an girma a san an girma idan ka tabbata cewa wato ka kai matakin da hatta 'ya'yanka suna monitorin me kake yi hankalinsu ya fara kosawa ka yi haƙuri da wasu abubuwa mana da suke faruwa ko kake aikatawa wanda ba daidai ba ka yi haƙuri an gane magana da kyau ko da haka yake cewa a babban ɗan yake cewa ban taɓa ganin mara aitu rajulan yuhibbu imra'atuhu ban taɓa ganin mutumin da yake son matar shi ba ka hubbi abi li ummi kamar yadda naga ubana yana son uwata kaga ƴaƴan sun shaida cewa ubansu mutumin kirki ne yana mutunta mahaifiyarsu to wannan shaida ce mai kyau kowa ya kokari ya same ta faqala ar-rajulu sai ɗaya daga cikin su yace wa kaifa la uhibbu imra'ati ko a ma'ana baban yace baban yake bawa dan amsa yace wa kaifa la uhibbu imra'ati ta ya za a yi ba zan so matata ba wa a'azziha kuma in girmama ta wa ana ma'aha منذ ثلاثين sana na zauna da ita tsawon shekara talatin falan tarfa sautaha amami ba ta taba daga sauti a gabana ta yi min tsiwa ba to kin jike kuma ba haka kawai kike samun mutunci da girmamawa gurin miji ba ke ma sai kin yi ladabi haka ne ko ba haka ba ba haka kawai zai mutunta ki ba dan ba ke ce uwar shi ba uwarsa ne kaɗai za ta mar tsiwa ya ce mama a yi haƙuri za ka ci gidanku sai mama a yafe mu uwarsa ce kaɗai ya tamar wannan amma ke baki isa ba duk matan duniya ba su isa ba amma uwarsa ta isa da haka ki ji da kyau cewa mahai matar da ta samu wannan matsayin to fa ita ma a akwai abin da ta yi shine yake ba wa ɗan amsa ya ce dan ya dan me yasa ba zan so ta ba dan me yasa ba zan kaunace ta ba dan me yasa ba zan mutunta ta ba shekaran mu talatin bata taɓa na zo muna magana tana ɗaga murya a kaina ba ba ta taba ba yanzu ba murya ba har hannu suke dagawa akan mazajen ko ba haka bane ko wani labari wallahi abin dariya abin tausayi wai kurama ta harbi dan tsako abin dariya abin tausayi mana wallahi kwamanda wani mutum ne ya auro mata irin karfafan nan shi kuma gashi kuma ma ba irin ka ko iri na anan ba irin malam usman ne malam manu sai amin abuwa na buga misali da ni da kai da kwamanda ina fata an fahimci magana wallahi malam matan nan ta ritsa shi in ka ji ihun da yake yi a cikin anguwa yana neman ceto abin zai ba ka dariya ba ka tausayi wanda za su cece shi suna kokarin fasa kofa suna kyalkyala dariya don Allah ku taimaka wani saboda tsabar shegantaka wallahi da kowa ya yi rekodin da sautin da ya tura abin da na ji Allah abin ya bada dariya wallahi da kyar aka shiga aka balla kofa aka kwato shi a hannunta aka yi aka yi ya koma a salhunta ta ce wannan ba za ta karɓi sulhu ba ku ban kawai tafi gurin uwata ba za ta yadda a yi sulhu ba in na koma duka na za ta yi wallahi to saboda haka yanzu ba murya ba har hannu suke ɗagawa akan mazajen da haka a yi hankali la hawla wala quwwata illa billah shi ba irin hakan la ilaha illallah eh akan zai mata ba daɗi a hehi za a ba daɗi subhanallah an kwace shi subhanallah shi rigima ce ta haɗu da shi da matar sai ya ce bari ya kulla kofar ya casa ta a hehi za ta casa shi sai gashi yana neman ɗaukin wanda za su buɗe kofar Allah ya sauwaƙe to shine to shine yake cewa bata taba dauka sautinsa ba amami a gabana yace walam tu khali walam tu khalifuni fi shay'in amartuha bihi kuma ban taba saka ta abu nace tayi tace ba za ta yi ba in na hana za ta hannu in nace ayi za a yi yace to dan me yasa ba zan kaunace ta ba dan me yasa ba zan so ta ba to kun ji abin da yasa ta samu wannan darajar kenan Allah ya dacar da mu a lokaci ya tafi zamu dakata anan abin da muka yi daidai da ni da ku Allah ya Allah ya bamu ladansa wanda muka tuntubi ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh